to ma da yake cewa fa yanbaghi lil muta'allimi da haka ya kyautu ya dace da ɗalibin ilimi ya dace da ɗalibin ilimi an yabhasa nafsahu ya nemi marayuwarsa ala tahsili akan samuwa ya ba'asa ya aika wa rayuwarsa akan samuwa ya aika ya ba'asa ya aika rayuwarsa akan samuwa wal jiddi da kuma kokari wal muwazabati da kuma dawwama bi ta'ammuli ta hanyar lura da dogon tunani fi fada'il ilmi a cikin falalar ilimi fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumat malaka ilimi yana wanzuwa ne yana tabbata ne da tabbatuwar watan ma'lumat abinda mutum ya sanya a kai ilmukan da ka sanya a cikin kai yanzu kaga akwai abun da a matsayin ki na malama ba sai kin ci to bari in dibo littafi ba in yi mi in bincika sai ga ta ce a to bari in dibo a hallari ko ishmawi sai in yi bayani ai abun da ake cewa ilimin abun da an tambaye ka kama da ma'anar shi shine ilimin ina ba ta mafahimta ba abun da ka karanta abun da ka karanta na wani na wani ne ba naka bane amma kai ilimin ka shine abun da an tambaye ka zaka bayani a kansa ina ba ta mun fahimta mali yake cewa eh wal malu yafna ku kaga shi kuma dukiya tana karewa ilimi shi wanzuwa yake yana zango ba duk yadda ka mutum ya tsuho in yayi karatu zaka same shi karatun akwai sa amma ko kudi fa kudi suna karewa kama kala amirul mu'minina kamar da amirul mu'minin ali dan abi talib radiyallahu anhu wa ardahi yake cewa yace rabina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma la yabqa la yazalu yace rabina qismatal jabbari fina mun yarda da kasan da mabuwayi yayi muna idan yardar kasan da waye Allah subhanahu wa ta'ala mun yarda mun yarda irin yadda Allah ya kasa ya bada ya ba kowa nashi rabo yace lana ilmun mu da Allah ya raba sai Allah ya ba mu ilimi amma walil a'da'i malun makiya kuma sai Allah ya ba su kuɗi wasu littafai zaka ga walil juhali a wata ruwaya walil juhali malun jahilai kuma sai Allah ya ba su kuɗi kuma sai Allah ya ba mu ilimi to da wanda Allah ya ba kuɗi da wanda Allah ya ba ilimi wanne ne gaba wanda aka ba ilimi an ba shi alkhairin duniya da da alkiyama yace fa innal mala yafna kaga dukiya kuɗi yafna yana karewa an karibin kusa nan kusa da za sai a waye gari mutum sai rike kuɗi kawai shekaru masu nawa sai ga an waye gari babu kuɗin ta tare da shi ko ya ce wa inna ilma ya baka la yazalu amma shi fa ilimi yana nan baya gushewa baka taba jin an cewa ya tsohon malami bane ko kun taba ji ni ban taba ji ba ce ga tsohon malamin can amma kan na sha a ce ga tsohon mai kuɗi can amma tsohon malami kam babu sai a ce a'a kawai dawa ne yana wa'azi amma kan ya bari yanzu amma kun bi hana a ce masa miye malami ne mafhum tayyib mali yake cewa wal ilmun nafi'u ilimi mai amfani yahsulu bihi ana samuwa da shi ne husnul zikri kyakkyawan ambato ai ana samun ilimi mai amfani ta hanyar kyakkyawan ambato wa yabqa zalika ba'da wafatihi kuma shi ilimin yana zaun zuwa bayan mutum ya shuɗe fa innahu hayatul abadiyya shi ilimi shi ne rayuwa ta har abada ilimi rayuwa ce ta ta har abada أنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة حسن بن علي المعروف يمرغي ناني رحمه, رحمه الله تعالى مالك شوى ببن مالني الشيخ ببن مالني الإمام شوغبا الأجل من جرمى ظهير الدين سنة سنة مفتي الأئمة وندي ومال مي فتواه Hassan bin Ali, Hassan ɗan Aliyu, al-ma'arufu wanda aka fi sani bil marginani wannan su an fi sani shi ce al marginani sananne ne rahimahullah ta'ala Allah ya ji kansa me yace yace al jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa imma tu fa ahya'u Allahu akbar yace al jahiluna kun ga jahilai famauta qabla mautihim su kafin masu mutu sun tiri sun mutu kafin mutuwa su ba a mace suke shi jafili kakin mala'ikan mutuwa ya zo ya zara ransa dama shi ya jima da yayi demo da ya jima da ya mutu wal alimuna ko malamai wa in matu ko da ko sun mutu fa ahya'u ma da rayayyu ne suna raye in ka dibi Nasiruddin Albani da mutu wadan Allah amma littafansa har gobe ana karantawa yanzu karanta diba Muhammadu wanda ya rubuta wanda rubuta al-akhdari akwai kana tunanin Afirka kun ba san akhdari ba ka dibi al-Imam an-Nawawi Abu Zakariya wanda ya rubuta Riyadus Salihin ya rubuta Arba'un Nawawi yanzu a duniya akwai da ba san su ba ya mutu amma kuma har yanzu an san sa to amma ai wasu mutanen da kuma su jahilai ne ba san su ba to shi ne wani aljahilu na famauta kabula mutuhi su jahilai kafin mutu su dama tun sun mutu kafin su mutu dama tun can matattu ne wal alimuna wa in matu fa ahya'u amma malamai ko da ko sun mutu wa'annan suna raye dan zaka ta jin karatun su yanzu misalin ka doki ka doki misali in ba da misali guda a nan garin irin shekarun baya irin shekara takwas da suka wuce ko goma za a ce malam umar sani tabari Allah ya ji kansa da rahama a duk galiba malaman garin nan sun yi karatu gunsa malamin su ne kuda za ka karantar dai ka kamuwar karatun malam ko kai baka ka dugun malam ba malamin ka yayi karatu wajensa kaga malam ya mutu amma kuma har yau abun da ya karantar ana ta karantarwa in ka dauke irin misalin Najeriya ka dauke irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam alaihi rahmatullahi ta'ala rahimahullah ya rasu amma kuma kullun sauraron karatun sa ake irin su Albani ya rasu amma kullun sauraron karatun sa ake yi su Dr. Ahmed Bamba ya rasu amma kullun ana sauraron karatun sa to an kuma wasu jibga jibgan masu kuɗi wanda babu ko garin su ba wanda sun mutu kawai an manta da su malace wa an shirya na shekul islam malamin musulunci ya yi mana waka burhanuddin da ake kira burhanuddin ya ce wa fil jahali qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al quburi quburu wa in wa in mar'an lam yahya bi ilmin mayyitun wa laysa lahu hila nushuru nushhila nushuru nushuri nushuru yace wa fil jahali a cikin rayuwa ta jahilci qabla al-maut ka gabanin mutun ya mutu mautun li ahli mutuwa ce ga abuta jahilcin kafin mutun ya mutu wanda yake jahili to da su jahilai mutattu ne fa ajsamuhum malaka gangar jikinsu qabla al-quburi gabanin a sanya cikin kaburra to kuburin kabari ne ke tahiya saman kasa idan da kaga katon jahili to kabari ne ke yawo saman kasa in ji malam ya ce wa inna mura'an lam yahya bi ilmi in ko kaga mutum bai rayu ba da ilimi ba yana rayuwa ba ne tare da ilimi to wale ya ce mai yitu matacce ne kawai kawai kawai ka sa masa kidin muhammada a aza masa hawaye babu laifi irin yanzu zamanin yanzu da ake dora istaji ko katon jahili ya dora masa hawaye dalili da saboda ya riga ya mutu a shi tuntun da mace ke bai sani ba shi وليس له حين النشور نشوري نشور لوكacin da za a yi tashi kiyama za a tashi shi ba zai tashi da wata hujja ba gaban Allah ba zai tashi wadan dakiki ya mutu kuma zai tashi da kiki ya je ya shiga jahannama Allah ya kare mu to walaysa lahu hina nushuri nushurun bai da wata tayarwa da Allah zai mai tayarwar da za a ta a zo a gani gaban Allah subhanahu wataala wa qala ghayruhu wani yake cewa aqul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi رميم وذو الجهل ميت, ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء يظن من الأحياء وهو عديم ما ليس أخو العلم ما أبوتي علمي أي صاحب العلم أخو تناتكين تناتكين أي تناتكين أسماء الخمسة كو تو أخو العلم ما أبوتي علمي حي رايي ne kuma khalidun wanzaje tabbatacce ko ya tafi yana barin gurabu ko ba da motihi bayan ya mutunsa ko ma'abuci ilimi ko da ya mutu to a raye yake sannan kuma yana tabbace karatun yana nan daiko wa ausaluhu gabubuwan jikinsa shine gabu ausal gabansa ta hata ta hata turabi ramimu suna ƙarƙashin ƙasa sun watan rududuge sun narke ƙasusuwansa gaban jikinsa suna ƙarƙashin ƙasa sun rubje amma shi yana saman doron ƙasa yana rayuwa mu fahimta ba mun gane misali har yau kan shek jafar rahimahullahu ta'ala ya rasu amma har yanzu akwai malaman da za su yi tafsirin ƙurani sai sun saurare shi irin misalin abubakar gumi alaihi rahmatullahi ta'ala shekul islam ya mutu amma kuma ya shuka alkharrai mutum na farin da fara rubuta qur'ani da yaren hausa da hannunsa abubakar gumi ne ya hatta ya yana cikin ƙasa ya narke amma kuma har yanzu duniyar ana kullum sai an faɗe sa kullum sai an faɗe sa Allah ya datar da mu Allah ka babu ilimi mai albarka mai amfani da za mu mutu mu bari kuma mu ma mu bar shi a rayu a duniya malace wadul jahili shi kuma ma'abuci jahilci wanda yake jahili maitun matacce ne wa huwa yamshi ala tsara ko da ku yana tafiya saman watan saman ƙasa asara asara shine zurfin ƙasa shine asara kamar da zo cikin cikin sosu kwaha suna min ayar cikin sautin sa'a Allah ya kawo tsara to akwai mata tsakanin asara da kuma asura ya ga ce asura in ka sa bamma ya zama to tauraruwa tauraru in ka ce asara kuma ƙasa shi ne malamai suke cewa shatta ne ma bai na tsara wa tsura akwai nisan gaske tsakanin tsura da kuma tsara miye tsara miye tsura tambaya miye tsura tauraruwa to tsarafa ƙasa to ma ce wazul jahili maitun maitun wa huwa yamshi ala sara ma'abuci wanda ke jahili matacce ne ko da yana tafiya saman doron kasa ya zunnu min al ahya'i to ma ce yuzannu ana tsammanin cewa wai shi min al ahya'i yana cikin rayayyun mutane ko a raye yake amma wa huwa adimu ma ce tuni an yi rashin shi ba a sani ba tuni adimun wanda aka yi rashin sa wanda babu shi shine adib wanda babu min al'adam aka ce da adamu samu abu rishi to adimun rasashe ne ba san babu shi kana ganin shirayi a she tunin ma ayi mai kabbara guda hudu shi bai ma sani ba wa qala akhar wani yake cewa hayatul qalbi ilmun faghtanimuha rayuwar zuciya ilimi ne da ka morce shi karibace shi hayatul qalbi ilmun faghtanimhu rayuwar zuciya ilimi ne karibace ilimin wa motul kalbi mutuwar kuma zuciya jahalul fajtanibhu jahilci ne ka nisance sa rayuwar zuciya ilimi kira da zuciya abin da ke kashe zuciya kuma miye jahilci za ka nisanci jahilci wa an shaddada shekul ustadu shekul islami burhanuddin rahimahullahu ta'ala yake cewa ذا العلم أعلى رتبة في في المراتب ما أبوتي إلمي شيني مدوك كن درجة أتكن درجوجي ذا العلم أعلى رتبة في المراتب ما أبوتي إلمي شيني ما في دوك درجة أتكن درجوجي درجة الدنيا لما كده ودرجة الدنيا مية إلمي ملكي كدي ƙarfi ba su ba ne to duk cikin waɗannan darajojin ma'abuci ilimi ya fi ɗaukaka a rayuwa wa min dunihi izzu wa min dunihi ko ma bayan kuma shi ɗaukar ilimi izzul ula ɗaukaka ce mai girma amma fil mawaki a cikin tawaga kuka ce ayari kawai cikin mutane kake da ita amma dai a duniyanci a wajen Allah ba wanda kai masu ilimi ɗaukaka ko akwai babu wa min dunihi koma bayan ɗaukakar ilimi izzul ula ɗaukaka ce mai girma amma fil mawakibi a cikin tawaga ko kuma kace a cikin ayari fazul ilmi shi ma abuci ilimi ya baka izzuhu mutadha'ifan ɗaukakarsa tana tana wanzuwa mai libkarnuwa tana libkaya ɗaukakarsa tana libkuwa a duniya wa zul jahali malci shi kuma abuci jahilci jahili ba'dal mauti bayan mutuwarsa ta hada tayari biyu na ƙarƙashin ƙasa shi kawai mutum jahili yana mutuwa ko an manta da shi shi kenan an ƙare amma malaci fa haihata ya nisanta la yurja madahu manirtaqa ruqiyya waliyal mulki walil kata'ibi ma ya tafi haihata ya nisanta la yurja madahu manirtaqa ba a ƙaunar iyakance sa wanda ya ɗaukaka ma'ana wanda ya ɗauka ta hanyar ilimi to ba a ƙaunar iyakance a ce ga matsayin daidai matsayinsa ba a iya iyakance matsayinsa ko malami cikin al'umma baya iya masa limitin a ce ga daidai matsayinsa a rayuwa ruqi waliyil mulki waliyil kata'ibi ɗaukaka ta irin mai mulki wanda ke mulki na duniya jagoranci da mulki walil kata'ibi wanda ya jagoranci tawagar yaƙi shine alkata'ib mayaƙa aske wanda yake malami a cikin al'umma da wanda ya jagoranci tawaga ta je wajen yaƙi suna zama to ɗaya shi yasa bambanci ku lura bambanci tsakanin mulkin farar hula da mulkin soja yana da bambanci saboda mulkin farar hula intelligent ke da kwai makaranta ne an yi karatu soja kuma kawai so su na karfi ake so a diktatir ce babu fasahar kirkiro ababe da yawa kamar da wanda suka tsaya suke zurfa karatu cikin abu za su za su fitar da shi sai ma da ce sa umli alaikum zai muku shufti zai muku dikte shi da umli zan gaya muku rubuta ba da ma fi sashen abin da ke da kwai na cikin falara ta harkar ilimi malci fasma'u ku saurare ni fa bi hasrun malci ina iya kidayewa an zike kullal manaqibi akan ambaton dukkanin darajojin ilimi ce zan iya kidaye yi kidaye akan falala in tunatar da mutane akan dukkanin darajar da ilimi yake da shi abin na fari ma ce huwan nuru shi da ilimi huwan nuru shi wani irin haske ne kullum nuru dukkanin haske shi ne haske ko dukkanin gaba ɗaya haske babu wani haske da ya kai hasken ilimi ko akwai ba wani haske da ya kai haske shi ilimi ya game dukkanin haske baki daya dole sai mai mulki ya dama da kai in dai kana da ilimi dole sai mai kudi ya dama da kai in kana da mi in kana da ilimi huwan nuri kenan ina ba mun fahimta yahdi anil ama yana shiryarwa game da bakanta duk wanda ya makantu to yana da bukatar ne zuwa ga mi zuwa ga ilimi yace amma wadul jahli marar da hari bainal ghaya'ib kaga ma abuci wanda yake jahili bainal ghaya'ib marar dahar shi ya bata shekarunsa ne baki daya tsakanin dubbai al ghayahib ghayahib dubbai ina ba ta zulmat ma'ana zulmat to jahili ya bata rayuwarsa gaba daya ya shuɗe rayuwarsa baki daya a cikin duhai mana malace bihi da shi ilimi ne yantaji yake tsiratuwa wannan su fi ghafalatihim mutum yake tsira gaban Allah lokacin da mutane suke cikin gabalarsu mutane suke cikin rudu gaban Allah subhanahu wa ta'ala su masu ilil ba su ma san ko ana yi ba duk rikicin tashin kiyama da ake tafira a ce kaza da kaza wallahi akwai ba san ko ana yi ba duk irin tashin hankalin sirati wasu ta shiga su ce wai an ce akwai siratin nan to mu mu gan shi ba sai ku gan shi ba Allah ya muku rahama da ya zatar da ku to da haka bihi yantaji da shi ilimin ne ake tsira والناس في غفلاته لغة دموتا لسكتكين رب كنوا قالت به دكما شيء من يرتجي أكي كونا أكي فاتا شيطان الله سبحانه وتعالى درهمر الله والروح بين الترائب لا لا لا ina jin na ita rabeci da yako huwa zurwatu sham'a'u tahmi bihi tahmi man iltaja huwa zarwatu shi ilimi shine kololuwa shi ne zarwa huwa zarwatu shi ne ƙololuwa asham'a'u mafi girma ita ya ce asham'a awa mai girma mafi girma tsololuwa mafi girma ta hamima niltaja take kara wanda ya ɓoyu baya gare ta wanda ya koma gare ta ilaiha zuwa ga ita wannan kololor ko wa yamshi aminan fin nawa'ibi kuma yake tafiya amintacce a cikin musibu nawa'ib jam'u na'iba musiba yake tafiya amintacce sai mutum ya zama to amintacce cikin cikin musiba ina ba ta mun fahimta huwa zurwatu sham'a'u shi ilimi shine watan kololuwa mafi girma wadda ta hamiman iltaja ilaiha take take yake komawa take ba da kariya da wanda ya koma zuwa gare ta sannan wa yamshi amina yana tafiya amintacce fin nawa'ibi a cikin musibu baki daya bihi da shi ilimin yantaji ake samun na tsira wannan su fi ghafalatihim a lokacin da mutane suke cikin watan ghafalar su suke cikin ramlin su bihi da kuma shi ilimin yartaji wa ruhu bai na tara'ibi ake ake fatar kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ceton Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da rayuwa take tsakanin at-tara'ib shine kirji ya kharuju min bayna sulbi wa wa tara'ib kirji tara'ib na ana nufin kirji malace bihi da kuma shi ilimin yashfa'ul insanu mutum yake ceto man raha asiyan wanda ya mareta ya koma Allah yana mai sabo da ilimi ne kadai mutum zai iya ceton mutum gaban Allah subhanahu wa ta'ala ila darkin nirani ya ci tisa daga zuwa watan ƙasan hutar jahannama sharril awaqibi mafi sharrin makoma faman ramahu malace duk wanda ya nemi ko ilimi ya nufi ilimi a rayuwa rawal ma'ariba ya ko nemi wasan al-ma'ariba kullaha ya nemi dukkanin bukatu baki daya duk wata bukatar duniya inda ka nemi ilimi to ka aka baka ilimi to an baka bukatar duniya baki daya duk wata bukata faman ramahu duk wanda ya neme sa ramal ma'ariba kullaha to ya nemi bukatu baki daya wa man hazahu duk wanda ya tara sa faqad haza kullal matalibi hakan ya tara abin nema duk wanda ya tara ilimi kan ya tara ya tara abin da ake ake nema a rayuwa مالتي هو المنصب الآلي فيا صاحب الهجة أي صاحب الحجة هو المنصب الآلي شيء من شيء متأي ما في ركك أرايوه فيا صاحب الحجة يا كيما أبوتي هنكلي كجاني وننشيوا ba wata kujera da Allah zai dora ka a kanta da ta zarce kujerar karatu babu ta a rayuwa ba wata kujera da Allah zai dora dan annabi Adam a rayuwa da ta wuce kujera ta ilimi idan Allah ya dora ka in dai kai da hankali to Allah ya dora ka san kujera da tafi kowace kujera girma a rayuwa idan niltahu idan ku har ka samu shi ilimin hawwin bi fautil manasibi ka sawwaka ma rayuwa duk matsa da ka rasa a rayuwa in Allah ya baka ilimi a rayuwa duk abin da ka rasa na matsayi to ka sauwaka mara kaka ka damu fa in fataka duniya wa tsiba na'imiha ko da ko duniya ta kunce maka da dadin duniyar gaba daya na dadin ni'imata fa ghammid ka rintsi idanunka ba wani abu bane fa innal ilma khairul mawahibi ilimi shi da mafi alkhairin kyauta da Allah yake wa mutum a wannan rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu mu je ƙarshen wakafa sai mu tsaya ko ko mu tsaya haka nan mu ci gaba sai a tsaya huta to masha Allah mala yake cewa faghammid ka rinta idanunka wa shi Allah ce wa kullil mu'minina ya min ghaddul basr shine gud da gani ko shi ma yace fa ghammid watan ka ka rintsa ganinka fa innal ilma domin shi ilimi khairul mawahibi shi mafi alkhairin kyauta da Allah yake mutum a rayuwa wa in shittu li ba'dihim malaci an rera min wata waka ta sashen malamai إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم, فعلم الفقه أولى باعتزاز إذا ما اعتز العلم بعلم إذا علمي إذا متن لغك يعني لغك هذا علمي تهنير علمي إذا ما اعتز ذو علم بعلم إذا ما أبوتي علمي يسو لغك هذا علمي ko yake son ya ɗauka ta hanyar ilimi to ma ce ga shawara fa ilmul fiqhi ilimin fiqhu kuma aula bi itizazi shi ne mafi cancanta da mutum ya ɗauki ilimi ɗauka ta hanyar sa ilimin fiqhu shi ne mafi cancantar mutum ya nemi ɗauka ta hanyar sa fakan ɗibin ya fuhu wala ka miskin ya ce wai tirare nawa ne ya fuhu yake yin kamshi shine ya fufu yake yin kamshi tibu kuma turare turare nawa ne yake yin kamshi amma wala ka miski sai dai ba irin kamshin almiski ba yana yin kamshi amma ba irin na almiski ba yace wa kan min tsairin tsuntsu nawa ne ya tsiru yake kuma tashi sama yake hira wala ka bazin amma ba kamar shahu ba sa kuma ai musan shahu ko ka da shahu yake yake tashi sama da karfi ko ya sauci abu yayi sama ashe duk tsuntsu zai iya wannan abu tsuntsaye suna fira amma ba kamar da shahu yake yake yake hira ba yake tashi sama haka turare yana yin kamshi amma ba kamar irin yadda turaren almiski yake ba haka ilimi ke sa mutum ya ɗaukaka amma kuma ba kamar karatun fiqh ba ina fata mun fahimta shi da malaki sun nuna muna malaki wa in shittu aidan kuma an an yi min waƙe har yau kuma an rera min wasu waƙe alfiqhu anfasu anfasu shay'in anta zakhiruhu ilimi shine mafi tsadar abinda anfasu mafi tsada daga nafis ya ga ce ashe'un nafis abu mai tsada to mana ce alfiqhu karatun fiqhu anfasu shay'in anta zakhiruhu shine abu mafi tsadan da ya kamata ka tara ka ɓoye abin da ya kamata kowanne ya ɓoye tara shi ba kamar fiqhu in ji malam man yadrusu ilma lam tadrus mafakhirahu duk wanda yake karatun fiqhu duk wanda yake karatun fiqhu to darajarsa ba ta tsuwa masamman ku bai da ba man yadrus ilma lam tadrus mafakhirahu nan darasa darasa guda biyu aka kawo fi'ili daban-daban ya durusu ta durusu amma ma'anar ta tafi daban-daban kuma duka masar yana iya kuma guda man yadrusu ilma duk wanda yake karatun ilimi yake karatu to lam tadrus mafakhirahu darajojinsa baya tsuwa nan tadrus ma me yake da shi anihin tsuwa kenan ko malati faktasib li nafsika ma asbahta tajhaluhu dan haka ka newa wa kanka abinda kai ka jahilta ka yi kokari ka newa wa kanka abinda kai ne ka jahilce sa to ka tara wannan abun fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu farkon ilimi shine fuskantar sa haka kuma ƙarshen ilimin fuskantarwa ne ma'ana lokacin da ke neman ilimi sai ka fuskance sa da gaske kuma idan ka samu ilimin ma za ka fuskanta karantar da shi shi ne malaka su nuna muna malaka ce wakafa bi lazzatil ilimi ya isa ya zamanto da lazza ɗanɗano na ilimi wal fiqihi da kuma fiqi fahimta wal faham da ganewa da iya su zamanto dalili da'iyan dalili wa ba'isan kuma sababi lil'aqil da mai hankali ala tahsilil ilmi akan watan ya nemi ilimi ma'ana ai ɗanɗanon ilimi da fiƙihu da kuma fa'inta shi kada ya isa wai zamanto dalili da kuma sababi ga duk mai mutum mai hankali akan ya je ya nemi karatu saboda ilimi akwai romuwa gare shi ko akwai ɗanɗano gare sa وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم ما حقيقة كسالة تكي حيقوة كدليل وتم البلغم ماجنا ماجنا da ta tattaru a ƙirjin mutum take iya sanya wa mutum kasala take haifar masa da da kasala ya tawalladu kaslu min kasratil balgam ai watan mura majina take haifar wa mutum da mi da kasala an yi zancen kasala ko to sai wani abun da ke yawan kawo kasalan da ke haifar da kasalan shine majina wa ruqubat da kuma danyi danyi a cikin jiki danyi na jiki haka a jikin mutum ana iya samun mutum da damshin jiki wa tariqatu taqalilihi malace ga shawara hanyar rage wannan majinar da kuma wannan wannan daushin da ke jikinka to taqalilu ta'al ka rage cin abinci har yau dai mala ya ƙara dawo mana zancen ba a san ɗalibin ilimi ya jiga cin abinci kai imamu shafi cewa ke yi yace salasun hunna muhlikatul anami wa da'iyatus sahihi ila saqimi دوام المداومة ودوام وضع وإدخال الطعام على الطعام يتعبوا دا أكو suna halakar da mutum a rayuwa suna sa mutum mai hankali mai lafiya ya zama mara lafiya cikin waɗannan ababen guda ku sai ce wa idkhalu ta'ami ala ta'ami ka sa abinci tun wani abinci bai narke baka tura wani abinci kana halakar da kanka baka sani ba to shi za ba a san ɗalibin ilimi ko da a gida ɗanki kake sa masa ci kawai ci ci ci a'a in yana son ya haddace to a bashi a dinga dan bashi abinci kaɗan saboda ya samu ya ya samu himma da kuzari na yin kaɗan na karatu to ce hanyar rage hanyar rage majina shine hanyar rage min cin abinci yake cewa ila an ce ittafaqa saba'una nabiyyan annabi saba'in sun haɗu alaihimu salatu wassalam amincin Allah ya tabbata akan su ala anna kasratan nisyani akan cewa dalilin da ke sa mutum ya mantuwa min kasratil balgam abin da ke yawan kawo mantuwa shine watan yawan majina yawan mura na ga cikin abin da ke sa yawan mantuwa wa kasratul balgam shi kuma yawan majina min kasratu shurbil ma shina samuwa ne ta hanyar yawan shan ruwa yawan shan ruwa na daga cikin abun da ke sanya wa mutum ya kamu da mura ha kuma ka kumantawa likitan suka ce yawan shan ruwa na cikin abun da ke taimakawa antar mutum a rayuwa e to na ana ne na ruwa masu mi masu sanyi ko mali yake cewa wa kasratu shurubi wa kasratu shurubil ma min kasratil akali shi kuma yawan shan ruwa abu da ke kawo yawan shan ruwa yawan cin abinci ke haifar da shi da an ji sai an yi sai an sai an sha a shekaga irin matan da suke suke suke suke shan kiba to shi da wuya su yi karatu ko gaskiya saboda sai kwana kawai in an hada da sifir abeti da da wace jikakin ajima ko ba zancen karatu sai kwana an yi ba kan amma karatu kwakwalwa kuma yawanci na daga cikin abin ke tashi kwakwalwa yawanci na a taki memorki mutum idan kaga mutum da ci to ba zai karatu ba idan kaga mutum da ci ba zai karatu ba mala yake cewa wa kasratu shurbil ma'i min kasratil akli yawancin abinci yana samuwa ta hanyar yawan shan ruwa wal khubuzul yabis malti kaga busasshen biredi kusan biredi ko to busasshen biredi biredi wanda ya wuce ya qata'ul balgham malti yana yanke majina yana katse majina malam sai ka mana magani to me za ka yi domin ka rage shi yasa abin da wani ke sai nuna cewa kamar cin busasshen biredi na taimakawa wa ɗalibin ilimi kuma ka tsaka nemi duk jami'ar duniya duk jami'ar duniya za ka iske da ɗalibai suke karatu za ka iske cikin abin da ake yawan ba su suna ce akwai biredi ba san kun lura ba yanzu ka je university tawa ka zaka ga yadda ake wasa da biredi ha ba in aka tashi lise sai a wata na ce shi wallahi birjin su na kwana uku ya gashi lise sai a wata ana ce akwai sinadari mai girman gaske cikin biredi to ba ce biredi bisa ce yana cikin abun da ke yanke ki yanke majina sai ma da ce wa kadhalika aklu azzabib ala ri'i haka cin busasshen inab mutum ya rezan cin busasshen rezan kusa akwai wanda kuke tsarki sa cikin cikin dage wannan busasshen ba bai danyi bane wannan ai busasshen sa to busasshen rezan yana ga cikin abun da ke taimakawa shi ma wajen wajen magance matsala ta majina ta taru a gaban mutum amma alar riƙe an so ka ci shi kafin ka ci komi alar riƙe in ga yanci alar riƙe ba karya ba sai ka ci ina fata mun fahimta wala yukthiru minhu sai ma ce amma kakka yawaita cin shi zabib rizan busashe hatta la yahtaju ila shirin ma saboda in ka ci da yawa to ka buƙaci ka sha ruwa kun bai ci karatun in ga bai da zalika kawama ka zama to tsaka tsakiya sai ga mutum ya ci dan kadan ba mai yawa ba mala yake cewa fa yazidul balgham sai kuma ya kara majinar wasiwaku malaji kun ga aswaki yin aswaki yuqallilul balgham na cikin abun da ke ke rage wa mutum majina yawaita yin aswaki daga cikin abun da ke yawaita mutum masu daɗi kuma ce yawaita aswaki na cikin abun da ke ƙara wa mutum kaifin fahimta da kaifin hadda mutum ya zamanto shi yasa salafus salih in za su yi karatu suke zaunawa su yi aswaki mutum zai karanta qur'ani sai ga sai yayi aswaki in mutum zai karanta hadisi sai yayi aswaki ku san me dalilin yana taimakawa wajen fahimta da kuma samun fasaha a karatu to mala yace yawaita aswaki na sanya mutum watan ya rage majina wa yazidu fil hifzi kuma yana ƙara kaifin hadda wal fasaha da kuma fasaha fahimtar karatu fa innahu sunnatun fa innahu sunnatun sanniyatun domin sunna ce da daddiya sunna ce da daddiya na cikin sunnar da annaba annabi ya haɗu da annabawan Allah a kai a cikin su annabawan Allah suna aswaki tun daga annabawan farin har zuwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yin suna yin aswaki wa yazidu fi thawabi as-salati kuma yana ƙara ladar sallah gashi ya tabbata hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما كل صلاة كو ita kaga yin aswaki mutum ya yi in za ka yi sallah ka yi aswaki ladar ka ta bambanta da wanda ya yi wanda ya yi sallah bai aswaki ba kai sahabban annabi suka ce manzo Allah sallan ya kasance ana ta da ikama yana yana kuskura baki sai na aswaki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mal ce kadhalika kuma kamar ayi qira'atul qur'an kuma yana karatun alkur'ani yana ƙara lada in mutum zai aswaki in mutum zai karatun qur'ani ya aswaki yana ƙara lada a wajen karatun alkur'ani wa kadhalika alqai'u haka ma amai yin amai mutum ya dan yi amai akai akai ana son mutum ya dinga yin amai akai akai yace malaci yuqallilu balagam yana rage mashina yin amai malaci yana yana mi yana rage majina kuma mutum ya gwada ka gwada ka gani idan yanzu ai musamman ma irin suke fama da irin masassara ta ta ta ta typhoid ko kuma ulcer in mutum yana yin amai to zai samu saukin saukin wannan abu to kuma in ka zo amai zaka amai ki abin da ke kirjinka to wannan mace tana fitowa wa ru'ubat ko yana rage watan naushi abin da sanyin da ke cikin kirji wa tsariru ta dalilin akali malata kaga hanyar da mutum ya kamata ya bi don ya rage cin abinci a ta'amulu fi manafi'i illatul akali mutum ya zurfafa ya lura a cikin amfanin karancin cin abinci ai abinci cinsa amfaninsa kaɗan ne bisa da rashinsa shi yasa ka dibi ku gwada ko da kanka dukkan mana duk mai azumi ya sani watan ramadana kowa ya fi ƙarfi da lafiya saboda ana ana ini da yiwuwa mutum jikinka ne da za ka zo likita a auna ka sai kai sai in mutum na da tension ko diabetes ko sauran abubuwa in dai yana azumi in ya zo aka auna sai a ce masa sun sauka ba haka bane saboda rashin ci yawan cin abinci yana sa rashin lafiya in ga mutum na cin abinci to hau wayo ma dubara kunci mai take hau dubara bai samu kunci mai take to don haka ma da ce hanyar da ya kamata mutum ya biya rage cin abinci shine mutum ya tsaya ya lura akan amfanin karancin cin abinci ashe akwai amfani wajen karancin cin abinci aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina cin abinci da dan yatsa uku yake cin abinci dan yatsa uku manzon Allah yake cin abinci to wannan zai ci abinci da dan yatsa uku Allah kana ganin shi na son shi koshi ne ana son daidai a dan kore mata ba dan a koshi ba mu yanzu ma hada tura a gaga mutum ya koshi amma ya ƙara turawa musamman ma mata suna watan jaraba wai dole sai an yi kiba وهي الصحة ما شيني لافية أمباني لافية والعفة دكما كاميوة والإيثار دا في في دك في في في في تكنكا في في تولى أكنكا معنى أمباني كارنتين سن أبونشي دون ديكي كارنتا كارنتا أبونشين سا توزي سامو لاهية لا تسامش وتني مي مي لافية شيسا لوكاشين دا سركي مصر ya aika wa manzala sallam kyauta har da likita ya auka masa ayi mun manta ibn hisham ya kawo wannan tarihin annabi ya ce ya karbi kyautar amma kuma ban da likita aka ce me yasa baka karbi likita ba yace saboda mu mutane ne ba ma cin abinci a yace abinci maganin mu abinci mu ne maganin mu abinci mu ba ma cin abinci sai mun ji yunwa ba ma cin abinci sai mun ji yiwa to in ko mutum ya zama to sai in ya ji yiwa yake cin abinci in bai da buƙatar abincin ba zai ci ba to ya ɗauko hanya ta samun lafiyar jikinsa kenan wala ifa da kuma kamewa zai sa mutum ma ba zai damu ba da dole sai ya kara harkar duniya tunda damu abinci kaɗan yake ci ko wal isa kuma zai fifita waninsa a kansa zai fi son wani a kansa wa kad kila hakikan an riga an faɗa an ce fa'arun sun ma'arun sun ma'arun aibi ne abun aibi ne aibi ne kuma har yau shaqa'ul mar'i min ajli ta'ami tozartar mutum ta dalilin abinci aibi ne mai girma mutum ya tozarta don neman abinci idan dan abinci gashi nan kawai a tozarta da saboda abinci ai in ma tozarci ne za a tozarta da kai ka tozarta wajen wajen karatu ko wa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da wannan hadisi zamu karanto malamai suka ce bai inganta ba annahu qala annabi ya ce salasu nafarin mutane guda uku yubghiduhum Allah ta'ala Allah yana kin su Allah yana kyamar su min gairin shirin kuma su yi Allah lahin komi ba mutum uku in ji annabi duk da manci hadisin bai bai inganta ba mutum guda uku Allah yana kyamar su kuma su yi Allah lahin komi ba daga ciki al'akul mutum mai yawanci daga ji an ce al'akul sai mutum mai yawanci malam wanda tunar wani aboki wanda baka yi jami'a ya karatu da shi shi tsawar cin su dana suna mashi akul tsawar ci in ya in za a karin sa ya baget guda bai tashi bai isa sai ya kara da rabi sai da guda bai da ya mai duk girman sa bai isa wallahi sai dabi Allah ya sauke to yace al-akul mutum mai yawanci wal bakhil da mutum mai riwa wal mutakabbir da mutum mai girman kai masu ce wannan hadisin bai inganta ba amma ma'anarsa mai kyawu ce Allah baya son yawanci saboda ya gaci da yawa ba abota wa Allah ko sannan kuma Allah baya son marewaci sannan kuma alama ce mutum marewaci ma bai da imani la yastayu shukhul imani fi qalbi mu'min abada inji manzon Allah har abada da rewa da da imani ba sa haduwa cikin zuciyar mutum har abada shi kuma mutakabbir la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min من كبر مالك يتوى والتأمل في مضار كثرة الأكل دكما watan lura cikin cutar yawancin abinci mutum ya tsaya lura akan cutar da ke cikin yawancin abinci kayan ga ɗauki turawa suka ci yawancin abinci ba ba sa da yawancin abinci kuma ka ɗauki kakannin mu da suka wuce can baya su su damar yawancin abinci ba kaga sun suka zauna da lafiya yanzu kuma duk duk rashin lafiyar duniya in ka tsaya ka auna cikin abinci ne in ka ɗauka tension diabetes ulcer duka duka abinci ne wannan ke kasu duka abinci ne duka cikin abinci ake ɗauka rashin lafiya yanzu to da haka التأمل في مضار كثرة الأكل lura a cikin karancin rashin cutar wadda ke daga cikin yawancin abinci wahiyal amradu su ne rashin lafiya ai akwai rashin lafiya wa kalalatu tabi'i da kuma dakushewar ɗabi'a kalalatu ɗabi'i dakushewar ɗabi'a al'aga mutum kawai shi dai a cikin mutane zai ja kansa reni kawai dai da an kawo da shi hal hal hal hal hayyaci in ci dai in ci kaga ɗabi'a ta dakushe kuma bai da haiba cikin mutane da kai dan mutsari shi dai kawai dai a ci ita dai kawai a ci malace ila aka ce albidinatu yawancin abinci kuka ce albidinatu tumbi shi da albidina tuzhibul fitna fitna tana tafiyar da basira duk wanda ya ci hayyatin bi to za ga kun ci bai da basira ila ya ce albitnatu ci har mutum ya ci kan yayatin bi tun zai bulbitna tana tafiyar da basira hukiya ma ce an hakaito an jalinus akan wani ma da ce ma jalinus annahu qala ya ce ar-rumman naf'un kulluhu roman amfani ne baki dayansa roman gaba dayansa amfani ne shi roman kuma bari in kara muku da wani musamman wanda yake fama da matsala ta ilsir kana fama da istoma ka gwada ka samo bawon roman wannan bawon ta roman akwai ɗaya roman kin kwalhoro man eh kwalhoro man ka shanya ta bushe cikin una in ta bushe kai garinta ka dinga sha da madara sati ɗaya na baka da iko Allah za ka yi bayani sati ɗaya sahi da mace kana sha cikin madara kana sha to da iko kuma ka sha cikin habatu sauda in Allah da sati daya ya yawa ka samu warkar maganin ka na na istoma Allah ya kara mana lafiya mala yace wasamaku dararun kulluhu shi kuma kihi yawaita cin kihi mutum ya zama tobe da ake kuma sai cin kihi rashin lafiya ne gaba ɗayansa duk da wasu malamai sun taka masa birki anan wasu malamai sun taka masa birki a nan saboda kihi a yana da cikin yana da cikin naman da ke da lafiya ga mugun nama naman naman saniya ya fi kowane nama haɗari a jikin mutum naman saniya na da in kana son kare da goyonka lafiya ka dinga tafiya da cidanka to karba kakancin naman saniya in dai gwara naman rabu ne naman saniya kuna dai jin wuyar shi da huwarsa ne amma ya ma fi daɗi kuma ya fi amfani cikin jikin mutum amma na misali a gaba ɗaya cutar cutar da take cikin ta fi amfanin sa yawa ina ba ta kun bayyanta naka namun sani amma nama mafi amfani a jiki irin kaga kifi na cikin abu da ke da amfani a jikin mutum da vitamin in ji likitoci irin da kifi da irin su kaji haka zabi duk sa da vitamin amma kaga naman sani da naman rago da abin da zai bi bayan sa naman rago malice wakila aka ce da wakalil samuki dan kadannin kifi mutum ya ci dan kifi dan kadan khairun min kathirin roman ya fi mutum ya ci roman da yawa wakila aka ce aidan kuma itilaful mali bannar dukiya aka ce bannar dukiya ce wal aklu fawqa shabai dararun mahdun ma kaga ci saman koshi kin koshi kuma ki ƙara jibga wani akan kin koshi ma ya ce dararun mahdun watan rishin lafiya ne tsantsarsa ko ka ce rishin lafiya ne zallarsa duk ma'ana guda ce ko tsantsa da kuma zalla duka abu guda ne to mutum ya ci ka ci abinci bayan ka koshi a san wata ba ta iya ganin ta bari ko da ta koshi sai ta ƙara to rishin lafiya ne wa yustahabbu bihi al-iqab kuma ya cancanci mutum ayi masa azaba fi daril akhirah a gidan lahira wanda ke ci bayan ya koshi ya ƙara wani abinci bayan ya koshi ma ce ai ya cancanci ma Allah ya masa azaba gobe a kiyama ya annabi cewa ya raba ciki gida nawa gida uku ciki gida uku ake kasa shi zaka ci abinci ciki gida uku kashi daya na abinci kashi daya na ruwa kashi daya na shida na mutum ya samu numfashi amma mu yanzu gaba daya ga mutum duka kashi uku ya ci kashi da abinci ruwan ma ba sa shayuwa wani ma tsabar tsabar ci sai ta ce ta ce ta tab tana shan ruwa kuma ya tafi abu saboda babu wurin da za su shiga wannan kuskure ne za ka ci karba ciki gida uku ka sanya kashi daya abinci kashi daya ka sa ruwa kashi daya ka bashi ka dinga numfasawa Allah ya datar da mu kuma irin wannan shi zai sanya abin nan uwar hanzayyar mutum ba za ta gaji ba sannan kuma lastattakin ka za su taimaka su yi aiki kwarai sannan kuma za ka samu lafiyayyen jini da ke shiga cikin cikin zuciya yana tafiya mali yake cewa wal akulu baghidun fil qalbi kaga mutum mai yawan cin abinci baghidun abun kyama ne fil qalbi a zuciya ko da ba an aka fito aka gaya maka ba to cikin zuciyar mutane in dai kai mutum ne mai yawan ci to ba a san ka to ko ji za a yi in dai aka gaba a hidoci musamman isha kadan in abun na kadan ne ya ga san mutum mai yawan mai yawan ci ne to in za a ci abinci ba za a ba za a fi duba ni na ga haka da wani wallahi a unguwar Allah ya jarrabe shi duk inda ya ga abinci to bai iya mallaka zuciyarsa har ta kai ta in akwai shi ma ba a dauko abinci a ga wannan wannan musiba ce wannan musiba ce mali yake ce muna wa qalilu wa tariqu taqlil akali hanya da ke sa ko mutum ya rage cin abinci kaka ci da yawa ma'ana an yi akwai al'at'imatal dasma mutum ya ci abinci mai maiko mai matsi abinci mai matsi kuma kar matsin yayi yawa saboda in kana da ilsiyar mutum na da istoma ya ci abinci mai matsi kuma ya kama ya ja maka wani wani rashin lafiya kaga ai ko wajen cin nama ma nama mai matsi mal umar yayi wanda bai da yayi amalai sanan wa yuqaddimu fil akli al altaf in za a ci abinci an kawo nau'in abinci to a fara gabatar da abinci mai laushi abinci mai laushi shi al altaf muna zuwa gaba za mu tsaya eh in za a gabatar da abinci za a ci abinci a gabatar da abinci ne mai laushi yanzu misali alasabil misali sai a kawo ga misali ga nama kuma ga sai a ce kuma ga misali mu duka ga dambu to ne za a fara ci kenan wanne ya to wani taushi ibda ubi ma bada Allah ya yi dabu taushi mana ai ba ji an faɗa ba shi za ka ga turawa su kuma in aka kawo za ga duk abincin su akwai salati ciki ko saboda tana da abinci ne mai mai taushi kuma cin abinci mai yauni da dare kuskure ne ka ci abinci mai yauni da dare daga cikin abun da ke jawo mutum istoma ko baka da ita ka ji abinci mai yauni ka kwanta yana jawo maka rashin lafiya mun fahimta mali yake cewa wal asha da kuma abincin da aka fi bukata wanda ake da ake da bukatuwa zuwa gare sa abinci da mutum yake so kar a kawo abinci kana son shi kuma ka ce a abin da kake so ka ci wala ya akulu ma alji'ani mali ce kuma ka shedinka da cin abinci tare da masu masu jin yunwa ka shedinka da cin abinci tare da masu masu jin yiwuwa ai kun fahimci maganar malam ko in ka zana tare da askara masu jin yiwuwa to sai ku share tiruwa ba ku san ko kun canye ba sai ka huce bukatar ka kai ma illa idza kana lahu ghardun sahihun sai in mutum na da wani manufa mai inganci game da ci tare da su ko kuma fi kasratil akli a cikin yawancin abinci ba laifi cikin cin abinci da yawa idan mutum na da manufa mai karfin gaske akan wannan bi an yi taƙawwa bihi ala siyami kamar mutum da bai iya haƙurin yiwuwa da azumi to sai ka ci misalin an sha ruwa an yi sallar tarawih ka zo ka ci sha abin dare ka ci ɗari ɗaya ka tashi ka tura sahur kuma ka tura kaga ba laifi saboda ka samu istiqama wajen yin azumi saboda ibada za ka yi wasalata da kuma yin sallah wa amal shaqa da kuma aikin wuya mutum zai aikin wahala irin masu dauko haka mutum za ka sauke telam kai iske mutum ya sauke ton 20 kai tsaye an sauke ton 20 su sauke ton 20 kare mutum bai ci da yawa ai an samu matsala ko ko ko 60 70 ma duka ana iya sauke cikin wuni daya a zo mutum shekarar sai ma ya sauke ai akwai aiki eh kan irin wannan bai da ba da yi ma ce falahu zalika to ma ce hakan ya kamata gare ka ci abinci mai yawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai mu je hutun takaitaccen lokaci ko mu je hutun takaitaccen lokaci minti goma sha biyar sai mu dawo in Allah ya yarda subhanaka allahumma eh yanzu kare na muke to ya sha biyu da arba'in za mu tashi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك